يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير
أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخاتم انبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأثر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مدساتها وكل مدسة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا راnar talata ne sha ɗaya ga watan rajab ɗaya daga cikin watannin allah masu alhurma na shekara dubu da shekara ɗari hudu da arba'in da biyar hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da garin maka zuwa birnin madina muna fatan ubangiji ta'ala ya datar da mu darasinmu na baya mun tsaya ne a aya ta 281 yau insha Allah za mu tashi aya ta 282 muna fatan Allah ya amfanar da mu da na 70 ne ko haka ne da 71 yau za mu tashi da 72 Allah ta'ala ya amfana da mu babu shakka waɗannan ayoyin da suka gabata sun zaburar da masu imani dangane da ayyukan alheri musamman ma ciyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam a lokuta daban-daban an tambaye shi ayyul amal afdal wani lokacin sai ce as-salatu ala waqtiha sai ya fara da shi wani lokacin kuma sai ya ce ciyarwa saboda tambaya tana dacewa da yanayin da al'umma take ciki sai manzon Allah ya bada irin wannan amsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa wannan aya da zamu karanta ko da muka karanta mu kare aya ta ainihin 271 wadansu malamai suka ce ta sabka ne akan sahabban manzon Allah manya-manyan nan guda biyu shi ne sayidina ababakar da sayidina umar ubangiji ta'ala ya nemi a taimaki bayan allah a ciyar da dukiya zuwa ga bayan allah mabukata manzallar yi ƙuridullah a ƙarɗar hasanan manzan labi yi ƙuridullah a ƙarɗar hasanan fayu da'ifahu lahu a du'afan kathira wallahu ya ƙabidu wa ya basutu wa ilaihi turja'u Allah yake tambaya wai waye zai baiwa Allah rance rance mai kyau yahudawa suka ji wannan maimakon su zabura su yi aikin alheri suka ce inna allaha faqirun wa nalu aghniya Allah talaka ne kaji yana neman rance ma ai mu muke da wadata kaji tsinannu ko ai Allah ya tsine musu abin harshen annaba guda biyu da ma
lu'ina ya isa Allah rama ba sai ka karanta ba kowa ya sani Allah ya la'anci yahudu a bisa harshen annabi dauda da isa dan maryam da haka maimakon su zabi da su yi aikin Allah sai suka ce Allah talaka ne ya talauce zai na neman rance amma mummune ba haka suka fahimci magana ba suka fahimci Allah yana so ne a bada da haka yace manzal ladhi waye wannan da yaqrudullaha qardan zai bai wa Allah ramce ramce mai kyau fa yudaifuhu lahu sai Allah ya linka mishi dukiyar tashi adafan linki balinki shine linki mai yawa ba adadi kenan sai idan ma zaka yi shiru ka ce to kadin bada da in tsiya ta sai Allah ta wallahi ya kabu wa yabsu shi Allah shi ne yake shimfid arziki kuma shi yake barka talaka yanzu ka zaɓi kai wanne ne kana da shi ko baka da ya to ba da sai ya ƙara maka ba kai da shi to shi Allah kuma ya sani daman shi yi ka haka sai na umar da ya ji wani aya sai je ya tattara dukiyar shi ya yi lissahi da kadara da kuɗi likit da dukkan abin da ya mallaka sai ya raba a biyu a biyu ha sai ka rabin ya zube gaba manzo Allah ya ce to wani arabawa talakawa yanzu suka ce kai kai kai wa zai iya wannan in ba umar ba karka tsammanin dukiya ce dan tsakure fa ai yanzu kana haka yana tsammanin washe gari ko kashe gari yake cewa iyalin ka ma sa kai ka ka bano ake ta kofi shadiri a ce ai ya haukace yanzu mutum mai kuɗi kawai ya mallaki kamar miliyan 100 kawai dan ya ji wa'azi ya ji ya ka miliyan 50 ya ce araba talakawa ai za a ce ya haukace ko tare da ayar gatanin kuma Allah ne ya ce ai haka nan ya ce wa zai bai Allah Allah ramce ramce mai kyau shi sai na umar sai ya raba dukiyar kashe biyu sai ya kayi zube kaso guda a gurin mazan Allah ya ce a rabawa talakawa sabai suka ce tabbi wa zai iya wannan in ba umar ba mazan Allah ya ce mishi ya umar me ka rage wa ma ka lafta wa ra'aka li ahlika ya umar yanzu me ka rage a gida a baya dan iyali sai na umar ya ce kalabtu lahum nisfu mali rabin dukiyar na ajiye rabin ne na kawo tare suka ce ka wa zai wannan in ba sai na umar ba kowa yana gani ya kawo kuma ya bayyana to shi sai na abubakar da ya zo a karanta mashi ayar ma sai fashe da kuka ya ce yin rawar matakin rawar har allah yana tambayar mu ramce yanzu allah da kanshi yake tambayar mu ba da ramce mun kai rawar har ta kai haka kawai sai ya ce a lissa hamai duka dukiyarsa da kudin ajiya da kudin kadara da mine duk gaba ɗaya tattaro kuma a ɓoye sai ya so kala gani ya ba zai ɓoyi ba dukiyar ba ta wasa bace ai ba wai irin kudi ba da ɗan tsakuri haka miliyardar ne ha gaba ɗaya kwaso dukiyar a wannan lokacin ta abin da ya mallaka ya zo yana nuku-nuku yana so kala gani sai ya baiwa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan duk gaba ɗaya raba talaka manzala sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi yace ma kalamtu wara'aka li ahlika ya ababakar to yanzu a bayan ka me ka rage wa iyali sai da abubakar ya manya ne sai yace uddatullahi wa uddatu rasulihi sai mana daga Allah ga manzo Allah shike da sun isa eh me za mu bar musu kuma wannan ya safa baka Umar sai na Umar sai da ya fashe da kuka yace bi abi anta wa ummi ya ababakar zan iya bada fansa in fanso ka da babana da mahaifiyata ba wanda zai yi rigai-rigai da kai a wajen aikin alheri sai ka tsere masa saboda an ce lokacin da ayata sauka sai na abubakar bayanan sai na abubakar ce to yau zan rigaye abubakar kuma e da duk wani abin da zan alheri da an faɗi sai riga kowa aikata to yau zan rigaye shi yau zan tsere mai yaci yau zan tsere masa ashe bai san bai tseruwa ba da ya tseruwa ya kawo rabi bai jin zai iya haka shi ne zo ya ka duka da haka ya fashe da wuka ce to wallahi zan iya ba da mahaifiyata da babana don in fasuka ba wanda zai yi tsere da kai akan aikin alheri wallahi sai ka tsere masa ya jinjina ma sai na abubakar sau da muka ga kisal wata baiwar allah da suke bayan gari ko gehen gari dan ta ɗaya ne ya ta yawon duniya ta tsuha sai na umar ya zo ce tsoha ake baki abin ta ce ban da kowa sai abin da allah ya kamu ne ce to zai kawo miki abinci amma kake faɗa wa kowa ta ce to bismillah ya zo ya kawo mata abinci ya share mata ɗaki ya yi komai ba a daɗe ba kawai ya fara kenan sai ya zo kawai sai ya tarra abinci an kawo mata ta tsohon waya muka yi da ke wa gaba ta ce a kaga ɗana kai ma da kake gaba kace an faɗa ba shi ma ya ce karfa ne abin ya tafe shi da ya zo ya kara shi kawai ila ya da ya gaba da shi ce ɗauke ɗana wani ya kawo abin ya dame shi kawai sai ce tafi sai na gawaye sai je ya hau ta itace akan hanya yana dako sai ga wani mutum ya zo a kudindina da bargo ya je ya ajiye abincin ya mata shara har ya yi wanki ya zuzuge kayan ya shanya mata ce to ka zo gana gane kowa yana zuwa da itacen shi kuma sai duro ya rukunkume shi aka yi ta kokowa sai da ya buɗe kan sai ga abokan ce a nan ma abokan ba za a kyale mu ba a nan kin ma ba za a bar mana ba saboda shi Allah ya masa baiwa babu wani aikin alheri illa sai na abuka sai ya tsere ba kowa shi yasa manzon Allah da magana cewa idan tashin alkiyama ya zo wanda za a fara baiwa littafi a hannun dama shine sayyidina Umar yana gaya ma Aisha to ka san me ake cewa harkar mata ko ana faɗin baiwa ba ba a faɗi baban kishi yake ai za ki dan damu balle ba kina ga ke baban ki shine yake ta ce ba aina abi ya rasulallah yau babana yana ina lokacin ci ai babanki ai Allah yana jin kunyar masa hisabi kunyar Allah yake shi ma Allah yana jin kunyarsa ba zai masa hisabi ba wanda kaga an bai littafi a hannun dama ai za a masa hisabi ko wa ma man utiya kitabahu bi yaminihi amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira ya karanta mata wannan aya ai duk wanda muka baiwa littafin sa a hannun dama to fa sawfa yuhasabu hisaban yasira da sanin za mu masa hisabi mai sauki ai dai an masa hisabin ko an masa amma dai mai sauki ne ka san hisabi mai sauki ka sauka hanka daga wata kasa ka tsallako kasa da ka zo ka waye kace da ka fara buɗa ta a rihe nan ma can ma za ka wadace a nan marihi ɗauki kanka dai yana yi ne hisabi an maka ne an diba su ne amma shi babanki ya ji kumiyar Allah ne Allah yana kumiyar shi ba zai diba mashi kayan shi ba shi san furancar ne kawai aljanna yana zuwa sai na abokar kawai gaba gaɗi ne zai shiga ba a buƙatar wani bincike eh da haka mu Allah ka sa mu shiga aljanna ba tare da hisabi ba amma sai mun yi aiki ba amin marsi ba ta cika aljihu in ji malam bature sai sai an yi aiki amin kaɗai ba ta yi wallahi da kaji sun yi kai ma'i ba ka ja kwasa duke shi ba kai ka iya kawa don Allah a cikin waye ya daga nufin zai iya ka duke shi gaba daya ba masu kudi ba mu talaka ma ka mallake jika goma ce a taimaki addinin Allah kawai kawo ta ba san jika mai ka ai wa ta bai wanda ta bai daga hannun shi to shi yayi kuma saboda wannan aljanna da muke so wanda muka ce amin kin saboda ita ne yayi shi ma saboda ita ne yayi tashabbahu illa takunu mislaihim fa idda tashabbaha bil kirami falah ku kwatanta ko da baka zama kamar su ba domin kwaikwayon mutanen kirki shi ma rabota ne da ka kwaikwayi mutanen maza ka taɓe ta shi ne malamai suka ce Allah ya saukar da wannan ayar dalilinsu in tubudu sadaqati idan kuka bayyana sadakar da za ku bada fa ni imahi madalla da haka madalla Allah yana son haka ma ka ɗauko a cikin mutane ka zo ka zube kowa ya gani a ce kawa zai iya irin wannan in ba wani ba hakan ma yayi Allah yana son haka amma wa in tukufuha da za ku ɓoye wa tutu halfukara ku zo ku maika wa talakawa ba huwa khairu lakum ya fi zama alheri a gari malamai suka ce idan sadaka ta wajibi ce tana da bambanci da sadaka ta mustahabi sadakar wajibi shine kamar zakka bayyana ta yana da fifikon falala akan ɓoye ta saboda ka tuna ma mutane su san ana yi zaka ba a rukuruku ba a ɓoye ta sai ka fitar da zaka kun ba alfahari kake ba haƙin Allah ne ka fitar da ita ka ba waɗanda Allah ta'ala ya ce a ba kuma ka ce wannan zaka ce ka gaya musu don kan su yi tsammanin kayi wani abin kirki datti ne ka kawo musu datti ne amma sadakar nafila tana da linkin lada idan ka ɓoye ta akan bayyanawa so saba'in sama da ka bayyana ta inda ta nafila ce sadaka ko wani abu haka to ka ɓoye shi ne ya fi. Allah ta'ala ya ce yana kankare zunubi sakamakon kyauta da sadaka da mutum ya yi sa'oyi idan kana son Allah ya kankare maka zunubi in ka tashi badawa ka ɓoye kar kowa ya gani sai wanda ka bai ɗin kullum ka rikutanta ko da ɗan kuɗi kaɗan riƙa yi a ɓoyen har ka koya ka riƙa yi a ɓoye Allah ta'ala ya sami to yanzu wannan babu shakka ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yarda da su an ba su albishirin aljanna a gurare daban-daban amma kuma suke yin irin wannan don samu aljanna to kai kowa ya baka albishir kuma baka yi ba irin nasu kuma da an ce Allah ba mu azza ka ce amin anya amin ki kare ta yi su ba guri daban-daban an ce yan aljanna ne su musamman waɗannan mutane guda goma al'ashir albashir na biljanna wanda ya kamata duk musulmi ya san su ya san tarihinsu don ya koyi su sai ga mutum ya hadace adadin yan balo na kowata me ake cewa manyan kungiyoyi na balo na duniya su manchester su waye da sauransu amma aka ce mashi al'ashirar bashirin bil janna mutum goma da aka masa albashirin aljanna lokaci guda bai san su ba yawa da so sa kai don sai dawa bakar ne wata rana kawai mazala zo bakin wata rijiya ya zauna a gindin garka jardon sai ya ce wani sahabi rike mun takami na tsaya a kofar jardon kinan duk wanda ya zo ka mishi albashir da aljanna ka ce ya shigo sai da mutum goma suka zo a jirgin shi ba Allah yana da arabe ya shi bai cikinsu to ya zai yi abin da na Allah ne ai kanziram sai ga sai da abokan ya ce ya rasulullah ga abokan ne ya ce bashir hubil janna ta yi mashi albashirin shi da aljanna ya shigo da aka jima sai ga umar ya ce ya rasulullah ga umar ne ya ce ka bashi albashirin da aljanna sai ya shigo shi ma da aka jima sai ga sayar na usman shi kasan kwaye usman shi ba albashirin aljanna ma kala da yawa ne wata rana manzan Allah ya ce a taimaka fi sabilillah ya ce raƙumi dubu da guzurin mahayan shi da mine ne da mine ne manzan Allah ya ce a ƙara taimaka hala ya ce doki dubu ya yi ta badawa har sai da manzan Allah ya ce kai sai na usman daga yau ka yi abin da kake so aljanna sai ka shiga ba abin da zai hana ma shiga aljanna daga yau komi ka yi komi ma yi kuma wannan bai ishe shi ba akwai wata rijiya aljanna mai ruwa mai tsada ruwan awa ne talaka bai isha wani bai yahudi ne yake da rijiya kuma ruwan akwai tsada manzala su sun ce wa zai sai wadda rijiyar musulmi su sha ruwa allah ya bashi aljanna sai da abokan na bai barci ba sai na usman sai ya lamta raƙumin shi kawai da kuɗi da kuɗi ba kamar yanzu kawai ka ɗauko motar ka cika butkinta da kuɗi kawai sai dai kwakwasa wa yannan bai gudun da dare ya ce fito ce lahiya ya ce a ai ciniki za a yi cinikin mai ya ce rijiya ya ce baka yi sabaka sai ya ce wallahi ra'is a kama ciniki rijiya ka saya kaza ya faɗi kuɗin da yake jin ba yadda za a yi mutum ya sayi rijiyar haka sai na usman ya ce bishi na saya da ya ga da gaske ne an gudu kuɗi za a irga ya ce a sai dai rabi ya dai sai na maka rabinsa ka taɓa jin ciniki rijiya rabi shi yi usman aljanna nan da aka faɗi ta yace yake so kanta bar shi yace za mu sai rabin nawa ka sai da aka kama ciniki rabi ya sai da mishi manzo Allah sallallahu yana nan sai annabi sallallahu sai na usai zoce wannan bai hudan ga da muke da shi amma rabi ta wuce to da kai rasulullah yau idan ya dauki ruwa ni kuma gobe zan dauka to da ka a bani dama in yi shela duk ranar da ni ne zan dauki ruwa a faɗi a garin Madina hal ma arne kowa ma ya je dauki ruwa ba sai musulmi ba kawai kaman gobe sai na Usman bakin shi ne sai a zo a ce to gobe dai duk mai son ruwa kyauta ne ruwa da talaka baya sha sai ka je ka dauka har na jibi inda guri har na gata mako eh mana kawai bai hude sai ya zo shi ranar da shi yake amfani da rijiya ya zo zura ta daga sai har mai ci ba wanda ya zo da so guda ba ya tashi ba ko kwandala ba ko sisi wannan abin ya ne ne hallo gobe kuma sai ga mutane suna ta hutuwa shi bai san ba ya bada wannan ruwan kyauta ai kai ya ga da shi da shi bai samu komai sai ya ce ya wasu ban ka zo in sai da maka sauran rabin ma ya ce a ban na bukata a ce kai dai da wuri ko noma ni ba ni shi yasa musulmi wayayye ne wallahi musulmi wayayye ne kaga an nuna mai shi dole ne ba sa abin da yake ba to ko yanzu idan mun karanci alkur'ani da suna za mu zama haka muke tsakaninmu da wancan arna amma yanzu suke mana wayo ko suke sace arzikin kasanmu kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya sayi rijiya yana da aljanna kaga nan ba an bashi wata rana hallo kawai ana cikin yunwa kamar irin halin tsadar rayuwa wannan kawai sai kuma kwan ba guda aka abinci kala kala iri iri ta aga kumbar usman tazo yan kasuwa ko yan asa tsada yanzu ka suka tarbo wannan kaya suke ta ciniki wannan ya ce tan kaza na sai shi kaza sai na usman ya ce ai dama an saya sama da haka ba sai da ba wannan aje a yi kuskusko a yi shawara ya kiya wallahi ka harkar tashi wannan to mu kara mushi in an yi shiga hannun talaka kun ga ai ba za mu ci riba ba mu dai kara mushi sai da sai kai karshen ciniki ya ce wallahi an saya sama da haka eh kamar da kuka sai na ai linkin goma suka ce ai ba wanda zai iya sayan sama da haka ya ce wallahi an saya wa ya saya ce Allah ya saya ce man za'a bil asharati falahu bil hasati falahu asharu amsalha kun ga linkin goma na kuke nan me kake ne yace za a je araba talaka da fisbillahi Allah ya saya kwan ba guda kalke tsammanin wani abinan mota da yace fa aka je aka rabar da wannan abincin fisa duk dan ya samu wannan aljanna cewa wanda kai an ce a taimaki addinin Allah sai ka rike ajibun ka ce Allahu akbar sai ka rike ajibu dan kar kudin ya bale ko eh mana wannan aljannar da kake cewa amin ita ce wallahi suke nema ala inna salatullahi galiya wa inna salatullahi aljanna wallahi aljannar Allah tsada gari da karka dauke ta da farashi arha yau matarka ma nawa ka aure ta nawa ka kashe kafin ka aure ta matarka wanda mai bata maka rai mai gungune mai iya bakar magana nawa ka kashe kuma yan matar huri irin kasar a wallahi akwai tsada a sai an yi da gaske wallahi sai an yi da gaske a sai an yi da gaske Allah ya ce ku saurara inna sal'atul lahi ghaliyatun kadarar Allah tana da tsada ne abu mai tsada sai an yi tattalin kuɗi ko ba haka ba yace wa inna sal'atul lahi hiyal janna kadarar Allah kuma ita ce aljanna sau da mu dage mu nemi aljanna na wallahi in ya zamanto aljanna ka mutu sai dai labarin ta kaji kayi asara duk wanda bai shiga aljanna ba wallahi yayi asara dan lahira ɗaya biyu ne daga wuta sai aljanna kanka tsammana akwai wani gida na yan iska wallahi babu in baka wuta kawai kana aljanna akwai bayan kanta amma ko to zalla rafi amma su ma a ƙarshe aljanna za su zo Allah samu shiga aljanna ba tare da hisabi ba Allah ka taimake mu Allah ta'ala ka samu dace zaka laysa alayka hudahum na'am laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha wama tunfiqu min khairin fali anfusikum wama tunfiquna illa ibtigha'a wajhi Allah وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون عبد الله بن عباس yace waɗansu daga cikinmu sun kasance suna kyamal su kyautatawa danginsu don dangin mashirkai ne su kuma suna musulmi ta haka ko kai musulmi ne ɗan uwanka ba musulmi ba taimaka mashi idan ka gane suna ɗan uwanka yana cikin bidiya taimaka mashi eh kaka zama mai rowa don mutane suna fahimtar ka idan kana basu amma Allah ba sa fahimtar ka in baka basu wani mutum ya aure da ya aishi guda biyu ɗaya sai aurawa a halin sunna ɗaya ko diba ɗan gargajiya irin mai ladabin ya aurawa shi wannan ɗan gargajiya an yi zo gaida shi sai ya tsugunda sosai ya gaida shi amma marowaci ne ko sisi bai bada shi ko da ya fahimci suna an yi zo sallama da irin ta musulunci assalamu alaikum sai mai kasu rikin hannu ana ganin ka da akwai rashin kunya to sai mutane suke gunaguni a gida saboda sun gona yazo sai ga da baban daga tsaye ashe shi yana dan karkata hannu eh wancan ku gaisuwa ladabi in sun kuya da kere ke tashi to mutane suna ta gunaguni akan wannan mai gida sai ta rahaita kai ko tsayan ga muku wannan ladabin da ban zare wannan mara ladabin shine na kirki ya kai ba ka gani in yanzu na ɗan karkata hannu yana badawa aka wani mutum yana da makwabci wanda ya fahimci suna kai wallahi ahalus suna baya ruwa fa idan ka ji kai kana ruwa kai ba ahalus suna ba ne ha ba ka fahimci suna ba eh ahalus ruwa da ya ji wani malami to wannan ba Allah da aka mishi aihuwa ran nan ma shi dan uwa ahalus suna yana dan abu hannu da ya ji sai ya zo mishi dan mai kabri ne ya zai ce hone malam komai ya sayo al'uwar gida ba tana mamaki ga matala ta ɗan yaro ga sange ga robar kunu ga robar wanka ga robar kasan ayi irin wani ɗansu ya sayan ko yana birge su mata su ganshi da turare da komi ranar suna ka bango ba suna halar sai sai katon rago ya bashi ta aka yake tari irin wannan zama ne na haya gari ya waya an taru za a yi bidiya al'ada zanen suna shi da ya wuce salamu alaikum sai wuce ya ake ta zage shi ashe shi wannan makwabci mai gida bai aihuwa yana jin ciwon zagin nan da aka rushe shi ya sai komi ha harkar na sahe yanzu ana nan ana nan ya wuce shi bai tsaya zaren suna ba ana ta zage shi ka Allah kaga haka suke fago ka gani ba ruwansa da mutane ya ce salamu alaikum ya tahe shi makwabcin kana suna shi a shashi mai suna zafi yake ji ana zagi wannan dan ya ga taron wannan taron ya iska dan ba su kafo dala ba kawai kowa ya zo ya wanke biyar ya sa ya wanke ko mai sa biyar ne eh rana ta yi sun ga an yanke katin rago da manyan tukwane suna shigowa ashe da shinkafar da ragon har da kudin dauko manyan tukwane duk shi ya bada ustazu ya zo hallau da rana ya ɗansa kuwa zo gidan shi ya huta sun zo sun taru ana ta jiran tukunya ta sabka kasar tuwon gwana tana a rita yake zawa ko sai an jinwa sosai to shi har ya gama zuwa shi a gidan hallau sai mutu wacce salamu alaikum sai ya tafi shi hallau sai sai kama zagin shi yadda suka cito su kare ya ce to kun ga wannan da kuke zagi ya ce wala da ya yi ku ya ce allah dukkan wata la dukkan ku ya yi ku ya ce tun da aka mana aihuwan nan duk abin da na kashe har wannan ragon hauren tuwon lokaci duk shi ne siya kowa sai sa kai kasa suka sun sha sanwa tuwon gwanatar kowa yana shan lemu yadda da ya yi su da za ka adaina rawa da Allah don wanda Allah ya buɗawa ya taimaka muna cikin ayan da suke magana akan abada ne a taimaka a taimaka a taimaka ka taimaka sai Allah ya taimake ka irhamun man fil ardi irhamukum man fis sama da ka tausaya wanda ke banka sa sai wanda ke sama sai ya tausayin ka Allah tabaaraka wa ta'ala kina to da haka suna so su taimaki dangin su wasu daga cikin sabbin sai suka dangin mushrikai da gato an yayin kamata su taimaka musu kuwa to shi ne suka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farakasa lahum sai manzo Allah ya musu sauki akan ai zaka iya daukan dukiyarka ka taimakawa dan uwanka ko da ba musulmi bane domin ita wannan shiriwa ta Allah ce ubangiji ta'ala yana shiryar da bawansa ne idan ka ganka akan hanyar daidai gamda ka tamne Allah ya ma ba dabara ka wuce inda Allah ya tsada haika irin wancan da kake gani mai taurin kai yaki Allah ina Allah ya ce laysa alayka hudahu shiriwar bayin Allah ba hannunka suke ba walakin Allah ya hadi man yasha shi Allah shine yake shirye da wanda ya ga dama eh in ga dama sai ya shiryar da mutumin da baka tsammani da ba ruwan shi da addini yanzu ya ga ya furko da addini sama da kai nawa ne mutanen da lokacin da awar sunna ta zo suke fara da ita sallama ma ba sa alu sunna sallama ta kirki a ƙarshe ga su suke da riko da sunna diya kuma wasu ana kabara da su kuma sun fara talalabiya sun koma kafin su bar duniya kuma sun bar sunna to da ka gamdakatarkin Allah ne kai kana fahimtar Qur'ani da sunna kana aiki da su Allah shi yake shirye da wanda ya so Allah ka shirye da mu wa ma tunfiqu min khairin ubangiji ta'ala yace duk abin da kuka dauka na dukiya kuka bayar fali anfusikum ai kanku ne kuka yi ma eh kanka ne kawa mana ai duk abin da ka bada kanka ne kawa ka baiwa musulmi ka baiwa duk in ka dauki kyauta ko saraka ka bada kanka ne ka bawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa aka yanka tinkiya sai ya ce wa nana Aisha a rabar da wannan naman ta ɗauka sai a kai gidan wane ta ɗauka kasan in matarka ce ai ta ɗauki gaban da ko gaba ɗaya to ita gaba ɗaya ta rabas kawai sai yalkar wata ta rage duk ta rabas sai manzo Allah ya ce me ya rage a cikin naman tace ba abin da ya mana saura duk gaba ɗaya mun rabas sai wani yalkar wata tana ganin kamar yalkalama ce ta rage wa wanda yi miya sai manzala sai ce ba abin da muka rasa a cikin timki nan gaba daya sai wannan wancan duka mun mallake shi namu ne wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajruhu inda Allah duk abin da ka gabatar a rayuwarka na dukiyarka na alheri ka gabatar da shi zuwa ga wasu wannan tabbas ne zaka same shi a wajen Allah tabbas ne huwa khairun kuma shine mafi alheri daga abin da ka tara kabari wa azama ajra kuma shine mafi girman lada daga dauki wani abu a bayar dan kai bayan ka mutu zalaka wama tunfiqu min khairin fali anfusikum duk abinda kuka dauka ko bada dan kanku ne wama tunfiquna illa ibtiga wajhillah sannan ba za ku dauki abu ku bada ba sai dan neman yardan Allah wannan shine bambancin mumini da wanda ba mumini ba shi mutumin da yake da imani bai daukan abu ya bada sai dan neman Allah ya yarda da shi idan kai kana dauka ka bada dan ka huta wani ya matsa mana kwawa wallahi jaraba barin bashi da yin huta imanin ka rike ne eh shi mumini bai bada abu sai dan Allah ya rida shi bai bukatar yabo bai bukatar karena ko ka ji dadi shi dai so yake iya bada Allah ya yarda da abin da ya bada da wannan shine bambancin mumini da wanda ke ba mumini ba eh dan in ka dauki abu ka bada kar ka rika tunanin wanda ka bai waye rike tunanin wanda zai karba ya karba ko ko shine Allah wannan shine bambancin mu'mini da wanda ba mu'mini ba shine Allah ya ce ba tunfiquna illa bitiga wajhillah kar da ku dauki wani abu ku bada ba za ku bayar da wani abu ba illa dan Allah ya yarda da ku kar ka dauki ko biyan ka ka bada ta a wata hanyar da babu neman yarda Allah a ciki kar ka bada
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا هذا الله yana buga tambarin yabo da sabon manzon Allah nan ma wasu malamai suka ce akan sai na Abubakar ne dai Allah ya gara mashi yadda duk inda magana Allah ya yaba ga masu taimaka sai ga an kawo sai na Abubakar ciki waɗi muna ta'ama suna ciyar da abinci ciyar da abinci ba ƙaramin wasa ba ne ba loma ɗaya wannan kabe mutum ya ci wallahi ba ƙaramin aiki ba ne na neman yarda Allah ba abin da ya fi ciyarwa lada musamman a ƙasar da ke da mabukata suna ciyar da abinci waɗi muna ta'ama alahu bihi kuma akan suna so ba wai don bisa so ba kuma su ɗauka su ba waɗanda suke da bukata daga cikin masu bukata akwai muskinan muskini kasa shi ba wace an ce muskini waye je laƙa gurgu ko makaho ko kutur wannan muskini ne wannan masu larura ne wannan mazala ya ce bai zama muskini ba don yana bara ana ba shi loma ɗaya ko loma biyu ana ba shi dala biyar yar biyu biye wannan ba shi ne muskini ba ba shi bane muskinin da Allah ya ce a baiwa don kaga makaho da gurgu a bakin terus yana bara kaga zamanin shi ne muskinin da Allah ya ce a bai ba shi bane ta ya zama yana cika amma dai ba shi bane don kaga wani ya zo ana tsoho ne da can bai san da daren juma'a ba balle ranar juma'a na ce a bamu albarkacin daren juma'a ka san Allah jika malam jafar yace duk wanda ya ga yana bara ya tsufa yana neman albarkacin daren juma'a lokacin da yake da karhi bai san da wurin juma'a ba juma'a bata dame shi ba karanta suratul kafir ran juma'a bai dame shi ba salatin da aka cewa awa annabi ran juma'a bai dame shi ba shi yasa ya tsuho yake neman albarkacin daren juma'a eh ko tsohuwa ce ga ta tsoho jago jago tana a bamu albarkacin daren juma'a to lokacin da take karhi bata san da wurin juma'a ba da ta sun yi takiya da Allah ya tausaya mata eh ba ta san da daren juma'a ba to da haka miskini ba shine mai zauwa mutane suna jefa mai taro da da dala ba ba wanda ake bai dabino ba ko dabino biyu loma ɗaya loma biyu ba shine miskini ba miskini shine mutumin da ba shi da ba shi da mai bashi kuma ba zai je ya tambayi kowa ba wannan in ka gano shi i gudu wallahi ka mishi i gudu ka kai mishi dalilin ciyar da mutum ɗaya daga halin yunwa wallahi tana yiwa daga ran nan Allah ya rada ke halka mutu ka shiga aljanna duk inda kika mutum yana da bukata musamman irin wanda su suna nan ba su da shi ba su da mai ba su ba a gano ba ma ba su da shin kai sai Allah ya taimake ka ka gane to i maza maza samu dan wani abu ka kewa wannan ai suna da yawa wallahi suna da yawa wanda kace ganin kullun ya je kasuwa ya zo kawai kasuwa ce yake zuwa na zama jarin ma ba shi ne kuma shi baya bara ba ko kuma baya isa shi kai kana ganin shi mai hali shi yasa manzo Allah ce ba miskini bane mai bara a bashi nan can a bashi a a miskini ne wanda ba shi da shi kuma a hakan ba a ma san ba shi da shi ba kuma ba shi da mai bashi kuma baya tambayar kowa to wannan shine Allah ya ce ana ciyar da abinci zuwa gare su miskinan wa yatiman da marayu dukkan maraya yana da haƙƙin ciyarwa akan waɗanda suke balagagu waye maraya wanda baban shi ya rasu ko babanta ya rasu bata balaga ba ko shi bai balaga ba wannan haƙƙin ciyar da shi yana kan mu da muke raye kafin wa mutu suna da haƙƙi akan kowa amma kaga sakakin mu yasa ba ma iya ɗaukan nauyin marayu sai dai waɗansu daga waje bature wa kirista arne su suke zuwa su gina gidan marayu a cikinmu mu musulmi mana ga alhajiwa ne ga dejewa ne ga ministawa ne ga honorable ne amma muna nan sai dai arne ya zo ya gidan marayu kuma ya ɗauki marayun namu na ƙannunmu da na danginmu kaga dole ya kuwa musu tarbiyyar da yake ganin sai tarbiyya a gurin shi ka gani ka ji ma wani ya ce abin da aka bada a basu mahalo mu sai mu cinye da yawa haka ne gashi nan kiristocin da suke ɗaukar marayu suke ba su tarbiyya irin tasu su ba su ilimi ranar subdu da lati je su kawo makaɗi musu kiɗa su yi rawa ya mana haka ne haka ne Allah sauki to wannan aiki ne na sahabban manzo Allah ciyar da abinci ga mabukata su bawa marayu su bai miskinai su bai asir mutumin da yake takure ko yana can gidan kaso ka je gidan kaso malaka ga bayin Allah wani lokacin mun ta gidan kaso anan a nan garin fa musulmi ne a gidan kasa in za su yi sallah buta ɗaya sai kaga wajen mutum goma sha bakwai suna layi buta alwala ta gagara ko gaban da wannan faɗa ne ana iya kai ba kuma a cinyin ba ba su Allah sauke musulmi ne butar alwala sai wajen kuma kiristoci su suka fi kaiwa gudunmuwa a duk gidan kasan da kasa ne sama da musulmi kiristoci suke kaiwa su je su musu wazi Allah ya sauke to wannan mu zabura muwa kanmu wa ma tunfiquna illa btiga wajhillah ba za mu dauki abu mu bayar ba illa dan Allah ya rada mu wa ma tunfiqu min khairin duk abin da kuka dauka na dukiya kuka bayar ubangiji ta'ala ce yofa ilaikum Allah ta'ala zai cika muku sakamakon ladan wa antum la tuzlamuna ba tare da an zalunce ku ba wannan yana nuna duk lokacin da Allah ya hore maka kada kare kallon waye zaka bai kalli wanda yace ka bada ko arne ne bashi bai da addini bashi musulmi ne mai rauni taimaka mashi wani mutum ne yace yau da daddare zai dauki sanaka in Allah ya yarda mai kabri ya bada amma duk wanda ya gama da shi shi zai bai da daddare yana dauko sanaka tashi kawai da ya shiga gari wanda ya fara gamuwa da shi sai ya samu karuwa kawai sai ya bai kamata ya mutane suke ka gani hau alhajin nan da ya kuwa ya bai mutanen kirki ya bai karuwa mutane suna ta maganganu shi kuma ce allahu malaka alhamdu ala zaniya allah godiya ta tabbata gare ka da ka ba da hali na taimakin karuwa ya ce amma yau kuma zan sake wata sarakar kuma da dare halau kenan ba ya jiya halau da ne yana ɗauko sadakar tashi bai gamu da kowa ba sai ya gamu da mai kuɗi ɗan uwanshi kawai halin sai ya mai kamar da ka gani ko ya ce sadaka zai da Allah kuma ya ɗauka ya bai mai kuɗi nan ma da sai shi ya ce ya gode wa Allah da ya hore mishi mai karɓa ya gamu da mai kuɗi ya karɓa ya sake ɗaukan abu da alƙawari ya ce in Allah ya da kuma zan sake wata sadakar halo mai kamri halo dare da ya ɗauko dukiya wanda ya fara gama da shi sai gama da barawo halar sai mai kame ya ce ga sarka ka wani sha'anin nashi ka ɗauki sarka ka bai karuwa ko ka bai mai kuɗi ko ka bai barawo aka yakin masa annabi ne yake ba mu labari fa a cikin rumar ta gabata sai aka zo aka ba shi labari wannan sadakar da ya ba da Allah ya karɓa eh Allah ya waye mai karɓar da su an suna kallon wanda aka bai shi kowa ya kalla Allah da ya ce a bada eh aka bashi labaru wannan karuwar dalilin da ta samu wannan abin sai Allah ta'ala ya shirye da tabar karuwanci dan da yawa wanda suke karuwancin daman shedan ya same su kuma ga talauci ga rashin sanin Allah wannan mai kudin da ya gaba da shi ya bai tun daga ranar tunani ya same shi yanzu dukiya kamar wannan abada ashe haka mutane suke ne barna shi ma tun daga ranar sai ya fara badawa farawa ko ai ba sai bayani ba ko shi ma barawon ashe daman talauci ne shi ma da ya samu na makudan kudi ya to daga yau alhamdulillah sata ta kare ana sha baku tarihin barawon da ke kwashe tabarin masallaci ko da shin fada masallaci abin ya tsarni liban ya fusata da aka sallame ya ce jama'a mai addu'a Allah tsina wannan barawon sai wani alhaji da guri daga hannun a liban ya addu'a Allah ya shirye shi ne in talauci ne yake sashi Allah ya wadata shi ashe barawon yana sahun gaba da shi aka yi sallar talautin ne kuma kawai aka masa addu'a ashe Allah sai ya karɓi addu'a tun daga ran malam kawai sai ya bar sata kuma Allah ya masa buɗi kan sai da ta kai a unguwar ba mai kuɗin shi sai ta kai duk lokaci kaɗan kawai sai ya sa a cire shi buɗe masallaci a sasa bi yake ci sai bakon al'umma a unguwa wannan mutumin alhajin da ya ce a yi mashi addu'a ya ce ya sayo wasu shi kuma sai Allah jarabe shi lokacin ma ya taro shi da ya gane yanzu ba shida duk sallah sai ya mashi ɗinki yawa iyalin shi ɗinki matan da yara ya sai abinci mai yawa ya kai mishi aka yi shekaruwa na aka alhaji na ce to ni wannan ba Allah me zaka Allah da shi yake mun wannan gogarin wata ran kawai sai je sallama shi ya ce alhaji na zo ne maka godiya ba abin da zan maka a duniyar nan ni rama kawai illa in ce Allah ya biya ka Allah ya saka maka da alheri yace ai abin da ka muni yayi abin da nake ma yace ka ni ba taɓa ba kawai yace wallahi ka muni kai da baka sani ba yace amma yanzu tun da gaba ta sa ba zan baka labari yace kana tun da barawa masallaci yace wani barawa zace wata rana wani yake kwashi tabarma masallaci da ka masallaci liman ya husata ya jiyo yace ayi addu'a Allah tsine mishi albarka yace ya kware ku yace ba kai kace kala mishi ba kace ayi mishi addu'a Allah ya shirye shi Allah ya taimake shi tana talauci ne yace yace ai ni ne barawa yace kuma a lokacin a sahun gaba nake ina ji liman yace ayi addu'a Allah tsine ina ji kace a'a yace wallahi in ga maka Alhaji tun daga ran da aka mun wannan addar Allah ya bada arzikin da ban taɓa mallaka har yau shi ne kaga wannan arzikin shi yasa ai ba za mu ce gaba a duniya ka gani ko to nawa ne za ka samu ɓarawar da ke sata a masallaci da shi muke sallah ya wani jan ne yake za a mana satar abin tafin masallaci da mai koren masallaci da ambuli musulmi ne mana wallahi akwai talauci a cikin wannan abubuwa da yawa talauci ne da shaye-shaye wani ga talauci shi talaucin ma kashi ba maye ba ne talauci wani ya ce ka wallahi da kai da wanda ya sha giya duk kusan ɗaya kuke wallahi ya haushi mutane za ka rike jifa kawai kowa rike baka haushi saboda ba su baka ba haka ne wallahi Allah ka raba mu da talauci a rika taimakawa a rika taimakawa haka barawo shi ma sai Allah ta'ala ya sa ya bar sata shi yasa abin da muke fahimta a cikin wannan hadisin da wannan tarihin da manzo Allah ya ka mana kai mai badawa kar ka kalli wanda kake bai yi kokari Allah ya karba idan ka kalli wanda kake bai kai aikin banza dan adam yoshi da za ka ba shi ma in kauce ce shege mun gaba da shi don iska ai da bai kamun wanda ba da rasan tsayar zan kulla mai ta gani fa wanda ba ka zama ne ma kenan da haka duk yadda za ka dan adam kaka ce sai ya yaba maka kamar da allah ran ma ya zama na aya la nuru da minkum jaza'an wala shukura kawai da abin da za ka yi ka rika bayarwa li wajhillah dan neman yarda Allah kar ka rika jiran mutane su ce madalla mun gode ai wani abin da kake al'a kai ne Allah ya gode in Allah ya gode an gama Allah madaukakin sarki ya samu dace to sai Allah ta'ala ya ce lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم to kaga Allah madaukakin sarki ya ce a rika taimakawa ko to sai ya ce idan kun tahi taimako matakin farko lil fuqara'il ladina usulu fi sabilillah ana so ku je ku nemi talakawa irin waɗanda suke da tsananin bukata kuma sun takura kansu a bisa hanyar Allah wani mutum za a gashi gashi da addini mala amma talauci ya mamaye shi gashi da kokarin addinin sallah lokaci biyar ba ta bari shi ga karatun alkur'ani a gurin wazi kullum yana raina Allahu akbar amma ya kasa rabuwa da talauci to idan ka samu abin ka in zaka ba da matakin farko ne irin wannan eh sune kamar alu sufa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam sune wanda zaka same su sun kauro daga cikin garin su wani a garin su mai kudi ne yanzu ya bar kudin ya zo ya tare a masallacin manzan Allah kawai so yake rika jin ana saukar da wahayi yana ɗauka yana haddacewa yana isar da sakon kuma yana ɗabaka shi a rayuwarsa idan an ce hayi ala jihadi ya hutu ba su da wani aikin fari balle na baki kuma talaucin bai sanya su su je su rika maula da tumasanci da bara da roƙo kasan duk daban-daban ne ko abin da ake cewa bara wanda mutum yake shi da sunan addini irin na almajirai masu karatu kaga ai sun zo da sunan almajirai ko da wannan shine ake cewa bara akwai kuma wanda za ka kasa akan titi su ma su ma suna ce a ba mu fi billahi ko su ma suna bayyana Allah ne a cikin aikin nasu akwai kuma roko wannan hashuwa gabanin ma suna yi musamman damu da kullum maroka ne sai su hana ƙananan masu bara zuwa Ghana su kuma su rika zuwa bara halina har ko'ina har europe ya mana kullum suna a taimake mu kullum ana neman wa iya tsara dosai wake da ilimin tsarar dose na roƙo eh ka Allah ka raba mu da bara wai da arzikin ka zama bara ce shugabanni na bara ina talaka zai kasa zuwa bara shi sa a kasar tamu da ake zuwa bara wasu ta yi gane bara wasu sun tafi Algeria wasu ai shugabanni na wancan lokacin su ma mabarata ne gwamnati ba ta noma gwamnati ba ta kiwo gwamnati ba ta kasuwanci kullum tana budije tana jiran abin da turawa su taimake da shi hana rika alfari wasu suke mana kwalta kwalta wannan kwalta mai rami wai ita ake mana gorin wasu suke mana ita su suke mana gandari ko mu kara su suke kama da fulambi ko a gani a ruwa na sha da ko da dai yare ne zalunci wannan kamar mu masu koyi mana suke zuwa suka an gasan falafi da kudinsu ne ko ai ruwa dabara ce ake mana ta Allah sakar mu kuma bayan nan an sha wuya fa Allah ya sha wuya Allah sa an zo karshen ta kuma wallahi duk shugabannin da suke jagorancin nan na kasan nan galibi su ne suka dora mana wannan wahala ba Allah bane Allah bai mu dan mu sha wahala ba Allah bai dan Nijar dan ya sha wahala ba bai shi dan ya tabara da ba ya je shi Libya ya je shi ina da duk Allah bai ɗan Nijar don haka ba saboda ya ba shi arzikin da ƙasashe da ya ba su da shi amma an ce shi talaka ne kuma ya yarda an ce shi ne kuta kuma ya yarda ya shekara saba'in yana ba ƙasar take da kirari debu Nijar debu kuma tana ƙara nokewa gurguwa ce an kare kafar ban tashi ba ya ba ta tashi ta haka dole ya bar debu ya gudu eh mana ya ta yadda zai samu abinci duk zalunci ne wannan to Allah ya ce idan mun tashi ba da alfuqara alladhina usri fi sabilillah mu diba talakawa nan da suka tsare kansu akan bin hanyar Allah la tatiru darban fil ard bas iya samun wani zuwa bulaguro na kai kawon kasuwanci dan su nemi arziki ko dan su nemi abinci darban fil ard shine safaran dan su yi wani bulaguro su samu wani abu na rayuwa ba sa iyawa saboda sun tsaya sun dakatar da kansu akan addinin Allah shi yasa gaskiya duk idan aka samu nutsuwa da kwancin hankali ya kamata a sanya tsari a cikin ƙasar nan musamman ga malamai musamman malaman makaranta aka samu malami a zo a tara mushi yara ya karanta musu huruful ija'iyya ya karanta musu tilawar qur'ani ya zo ya karanta musu hadisi ya karanta musu tauhidi ya karanta musu menene shi ba Allah kowa ta kasuwa bai je ba kowa ya ce gudu ake shi bai je ba amma an wata mata yace kai hukuma ka suka yace wannan malamin wallahi da kwawa yake da jaraba yake wai kudin wata fa a ce wai shi jaraba gare shi ya malaika ne shi baya ci baya sha kaman ka ce ga su da talauci amma sun tsaya suna karantar da bayan Allah addini saboda a gane Allah a gane manzon Allah a san fikihun addini a samu tauhidi a san sunna to wannan ya kamata a ce idan aka dauki aka samu taimako a rika taimakon su da shi saboda sun takura kansu a bisa hanyar Allah kuma ba sa iya kai kawo don su samu abu kuma suna da bukatar su ma wallahi suna so su hau mota mai kyau suna so su danka shadda mai tsada suna so su masu amma da aka sun takura da kansu su ala rama bayan Allah amma kai ai mai kudi ne ala rama ko Allah ya kara taimaka to matakin farko idan ka tashi taimaka ka taimaki irin wannan ka taimaki irin wannan ya sabahu mal jahilu agan ya umma ta'fu wanda suka jahilta su ba san halin da suke ciki ba suna tsammanin ma ai a wadatu suke shi yasa suka tsaya suke karantar da mutane inda ba su da shi da za su tsaya kun balle ba a gasa kullun fafas kullun da asuwaki riga tsatsaf an wanke ga iya karin wula ko ya zama da kayan da kuke gasa na ai wanda ya ce kuɗi ake aiko musu yahuda suke aiko musu kuɗi mai yahuda zai aiko kuɗi akan tawhidi ai da kuke gasu da ai kudi ake aiko musu wata tsohuwa Allah ji kan imamu magaji kace ta je ta sallar juma'a daya ta yi biyu ta uku kawai ta yi ta sallama mai tace to kan watan ya mutu ni a cikin kudin na aban da wani abu an ce mata inga zala biyan su ake ta zo an yi juma'a da ita sau uku ta ce bukata ce ta kama ta cikin abin da ake badawa imamu a bada dan wani abu a ciki kan wata abu ta ce me ake bada ta ce ba an ce biya ba ake wani kin addinin naku izalan so uku ake juma'a da ni ya ce wallahi ne ma haizin labarin ne nake ji har yanzu biyan bai zo mini ba amma dai ga ɗan wanda ke zaki ci ba ka gani ba ai yahi ita ta yarda da gaske ne ta kai biyan ku ake ai yahuda suke biyan su bai yahudi zai biya a yi sunna wallahi bai isa ba yawa ya daga dawa ya gane shi ma in ba ahalin sunna ba waye fahimci yahudin ba ahalin sunna ba ai ba wanda ya fahimci sai shi ya zai bada kudi a addini bai hude bai bada kudi a addini sai dai rusa addini eh akwai irin wanda sai suke bai irin wanda za su zo kana la ilaha illallah su maka yankan rago wannan bai hude zai iya ba su kudi su suna Allahu akbar kai kana la ilaha illallah su yanka ka su su bude wuta a cikin masallaci su kashe mutane wanda bai hude zai iya ba su kudi saboda sun mishi aikin da yake so yi amma ba mai karanta da al'umma ba ba mai karanta da tauhidi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka Allah ya ce wannan talaka su za a taimaka don idan ka gansu ka iya tsammanin ma a ganiya a wadatu suke minar ta'afu saboda ba sa roƙo ba sa tumasanci ba sa bara roƙo daban bara daban tumasanci daban eh ka je gurare da kana ayala da ganin nan sai ku ai ai wannan da kake gani shi ma ya fada kwata akwai gidan shi ma ai an bashi su riki Allah ka ne tare da sai an jama'a gaji kabil ka ce wani kaga wannan shi me tabasanci ne ko akwai masu roƙo kuma su ko ya suke da akwai su dai eh da akwai su to su wayannan wanda Allah ya ce a taimaka su ne talakawan da za su kame ba su tambayar kowa ko kun ba su da shi Allah ya ce a rika taimaka musu dan abin da kake da shi taimaka musu Allah ya ce la yasaluna nasa ilhafa ba sa tambayar mutane tambayar nacewa tambayar ilhaf ka zo ka tambayi abu gurin mutum kai kila ma kai wallahi zaka samu masu baran nan kan titi wasu kurin da suke da shi ka baka da shi Allah nawa aka sha samu haka da aka mu tsohuwa jagon jagon da wajen jika 300 a jikin ta akulle kun bara take diya da ka samu barata an kama su da makudan kuɗi saboda sun dauki bara wani ma suna yin zakin bara mota ta tsaya a zo a yi bara sau kaji wata wani an sace mata saniya ita kuma labari haka ba ta labara haka da wata ita kuma a kano litin jagora mota ta tsaya ta zo tana abin bismillah ya eh ya jagora take cewa ke hajji a mota ke cewa ke mama mota ta ke cewa na daya ta ce a wani na eto mi gaba mota ta ce ake tawar su ba ita tana da tana bara ke ya jagora ta faɗi ta dawo mota tana ba ta bismillah mota ta ce o tana da motoci kaga ha eh to kuma kuma tana bara wani sahabi yace mammata ta ce in je gurin manzon Allah in tambaye shi ina zuwa gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam da na zauna sai naga manzon Allah yana wa'azi kuma yana kallon inda nake yana cewa duk wanda yake da abin da ya kai ukiya ko arba'una dirhaman idan ya zo ya tambayi mutane to ya yi ilhafi mana kamar ya tambayi haram ya ce yana lissa daga wannan adana ya faɗi raƙumin da na hayo na zo ma kudin shi ya yi wannan ya ce yana haura ƙumi na kuma ba tare da na tambaya ba mutum da salula mai tsara kuma ya zo yana bara mutum da mota ana transfer ya zo yana bara mutum da shanu ya zo yana bara shi yasa irin wannan baral ma in ka ba su ma kamar taimaka musu ne kai akan abin da suke na barna bara ba addini ba ce ha ba dini ba ce kawai ɗabi'ar malam bahaushe ce da mutum ya zama kawo shi kenan sai a bayi sanda ta ce kawai ta yi bara gajar duk sauran ƙasashe na duniya idan mutum ya zama makaho dangin shi ne za ta ɗauki ɗaure shi ko ba haka wani mu da mutum ya zama gurgu kenan ya nema mashi kwano in ka zama kuturu sai a baka kwano almajiri in za a kashe makaranta sai a bashi kwano shine babban hannun jarin wani duk ɗabi'a ce ta malam bahaushe wallahi ba addini ba ne fa kakkan zamanin bara addini ce addini ya yi baram-baram da bara manzo Allah ya faɗi illal bara ma ya ce idan mutum yana bara sana'ar shi bara zai waye gari ranar tashin alkiyama a cikin huska shi babu tsoka ko ɗaya ƙwarangwal wa zai so tashi gaban Allah ƙwarangwal huska ba tsoka to in ku kana bara ka ɗauki ta sana'a wallahi haka za ka tashi bara ka bara ba ta da alaƙa da addini ba ta da alaƙa ta kusa ko ta nesa da addini addini bai ce a yi bara ba bai ma halitta a yi bara ba a rayuwa sai in wani bala'i ya fadawa mutum dara da dukiya dukiyar babu ko barayi ko wuta ko wani abin nan ko kuma ya shiga cikin wani talaucin da har mutane suna ta kaiwa da yana cikin wani hali shi ma ba ta aka yi zama bara dindin da mazakin bara a yana samun abin da ya shi shi cike don sai ya kame amma ga mutum ya ɗauki kuɗi ya hau jirgi ya taibar har wata ƙasa jirgi ba na ake shirar jirgin jirgi yanzu mutumin da ya ɗauki kuɗin shi daga da ya ta yi gabon ko ta yi kwadebuwar nawa ya kashe kan yaje kuma ya taibara to wannan jahilci ne da rashin sanin Allah subhanahu wataala da rashin sanin menene illa bara to shine Allah ya ce wayannan bayan Allah la yasaluna nasa ilhafa ba sa tambayar mutane wani abu irin tambaya ta nacewa su tambayi abin da yafi karfin abin da suke bukata shine bara su ake tambayi gurgurda abin da yake bukata amma sai ga yaro wai ya ganka da mota zo ya tambaye ka ya maka bara ya ganka a gurin mai nama za a karya ya maka bara a gurin mai shayi da biredi ya maka bara to wani wata irin bara ce waccan ma da aka sanin ta da ai waɗanda suke zuwa karatu ne ba su da shi iyayen ba su in suka je gida suka tambaye abinci aka ba su da su kama karatu amma za a kama bara tun da sai har dare har sha biyu ga mutum bai sauka wani bara sha biyu dare shi bai sauka ba yana kan ofis wa bara yake Allah ya sauki wallahi wannan ba addini bane addini yayi baran baran da wannan ya kamata mu gyara Allah ta'ala ce wa ba tunfiqu min khairin abinda kuka ciyar na alheri na dukiyar ku fa inna Allah bi alim Allah masani ne kuma zai saka muku da wannan abinda kuka ciyar da haka abinda dai muke son fahimta waɗannan awi suna kira mu akan mu taimaka ku mu taimaka fi sabilillah kuma taimakon ba sai mabaraci mai bara ba duk wanda aga ya cancanci a taimake shi to a taimake